بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب صلاة الإمام وهو جالس مم.
حدثني يحيى عن مالك مم.
عن ابن شهاب مم.
عن أنس بن مالك مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا مم.
نعم فص- نعم فصرها مم. فس- فسرها فسرع نعم ما شاء الله فسرع نعم نعم فجحش شقه الأيمن مم.
فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا مم.
فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به مم.
فإذا صلى قائما فصلوا قياما مم.
وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا مم.
فإذا قال سمع الله لمن حمده مم.
فقولوا ربنا ولك الحمد نعم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون shi kenan babu salatul imami wa huwa jalisun wannan babi yana magana dangane da halaccin limami ya yi sallah shi yana zaune mamu su kuma a bayan shi suna bin shi wato su ma daga zaune ko kuma su suna bin shi su daga tsaye shi a zaune نعم an gane ko?
نعم wato wannan baban abin da zai koyar da mu shi kenan qala ubaidullahi ubaidullahi ibnu yahya al-laythi yace haddathani yahya an malikun
نعم mahaifinmu al-imam yahya ibn yahya ibn kathir bin wisilas al-laythi ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga al'imamu malik imamu daril hijira an ibn shahabin shi kuma ya jiyo daga malaminsa ibn shahabin zuhuri an anas ibn malik radiyallahu anhu shi kuma ya jiyo daga anas dan malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Anas ɗan Malik ya ce, Anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rakiba farasan. Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, a wata rana ya hau saman doki, fasuri'a, to ma'aiki alaihi salatu wa salamu da ya hayo- da ya hau saman wannan doki, fasuri'a sai aka kayar da shi. wato ya faɗi dokin ya kada shi. Fajuhisha shiƙuhul aiman sai ɓangaren jikin ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya karci jikin shi na dama to ɓangaren sai ya karci da ya faɗo sai wani ɓangare daga jikin wannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ɓangaren dama sai ya karci. Fasalla salatan minas salawati wa huwa ƙa'idun sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya sallaci wata sallah daga cikin sallolin nan na farilla ya sallace ta alhali shi yana zaune to akwai waɗansu daga cikin sahabban shi wanda suka zo gaishe shi wa sallaina wara'ahu qu'udan Anas dan Malik yace da muka zo gaishe shi lokacin sallar da yayi da ya fara sallar daga zaune mu ma sai muka fara yin sallah daga wajen a a bayan shi daga tsaye sai ya mana nuni da mu zauna sai muka yi sallar a bayan shi a zaune falamman sarrafa qala inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gama wannan sallar sai ya ce inna ma ju'ila al-imamu sani dai an sanya limami a matsayin limami jagaba ga mutane liyutamma bihi domin a dinga yin koyi da shi wato inna ma du'ilal imamu imaman liyutamma bihi sani dai an sanya limami ya zamanto limami ne na mutane ba don komai ba don a yi koyi da shi fa'iza salla ƙa'iman fasallu ƙiyaman idan limami ya shiga sallar wannan a tsaye to kuma ma mu ku bi shi ku shiga a tsaye wa idza raka'a farka'u idan limami ya tafi yayi ruku'u to kuma ku sunkuya ku tafi ku yi ruku'u wa idza rafa'a farfa'u idan limami ya dago kansa daga ruku'u zai tafi sujada kuma ku ɗago kanku daga ruku'u ku shiri- ku ku fara shirye-shiryen zuwa sujada wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd idan limami yace sami'a Allahu liman hamida wato ku kuma mamu ku ce rabbana walakal hamd wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'un idan limami yayi sallah a zaune to kuma ku yi sallar a zaune ga baki ɗayan ku a wannan hadith yana nuna mana cewa limami idan yana sallah wato labudda an yuttaba'a hatta idza kana al-insanu sahihan ghayra maridin fa salla wara'a imamin maridin fa salla qa'idan fa wajibun alayhi an ya'tamma bi imamihi an yusalliya qa'idan an gane ko wato wannan hadith yana nuna mana cewa idan mutum yana sallah a bayan limami limamin da yake gajiyayye ne ga- daga tsayuwa ba zai iya tsayawa ba to shi ma wajibi ne a kan shi ya zamanto gajiyayyen wajibi ne a kan shi ya zauna ya yi sallar a zaune an gane wanda wannan saɓani yadda malikiya take kai za mu karanta hadisi na gaba نعم وحدثني عن مالك مم.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت Mm, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك mm, فصلى جالسا وصلى وراءه قوما قوم قياما mm, فأشار إليهم أن اجلسوا mm, فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به mm.
فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا
shikenan wa haddathani an malikin ubaidullahi yace yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik an hisham bin urwa shi kuma ya jiyo daga hisham dan urwa an abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa urwa ibn zubair an aisha ta zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shi kuma urwa ya jiyo daga nana aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annaha qalat haƙiƙa nana aisha ta ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa shakin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi sallah a cikin gidansa wata rana daga cikin ranaki alhali yana fama da rashin lafiya shakin mina shikaya wahiyal marad wato a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana fama da rashin lafiya sallawa huwa maridun ya yi sallah a cikin gidansa alhali yana marar lafiya fasalla jalisan sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi sallar a zaune an gane ku? wa salla wa ra'ahu qaumun qiyaman wato waɗansu mutane daga cikin sahabban shi wanda suka zo gaishe shi a bayan shi sai suka yi sallar su kuma a tsaye shi a zaune su kuma a tsaye irin yanda idan shugabanni suna zaune za a samu waɗansu fortigard a bayansu suna tsare su an gane ko fa ashara ilaihim an ijlisu sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi nuni zuwa gare su su waɗannan sahabbai nashi wadda daga cikinsu akwai jabir ɗan abdullahi ibnu haram akwai umar ɗan khattab akwai abubakar kuma akwai anas ɗan malik wato sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi musu nuni akan da su zauna falamman sarrafa ƙala inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bih falamman sarrafa lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gama wannan sallah ɗin sai ya ce da su inna ma ju'ilal imamu li yu'tamma bi sani dai kadai an sanya limami a matsayin limami na mutane don a dinga yin koyi da shi an saka shi ne a matsayin limami don a dinga yin koyi da shi don haka fala takhtalifu alaihi shine abin da hadisin yake cewa kada ku saba wa limami kada shi yana zaune ko kuma kuna tsaye ƙiƙam. Fa iza raka'a farka'u, idan limami ya sunkuya ya tafi ruku'u, to kuma ku sunkuya ku tafi ruku'u. Wa iza rafa'a farfa'u, idan limami ya ɗago kansa daga ruku'u, to kuma ku ɗago kanku daga ruku'u. Wa iza salla jalisan fasallu julusan ajma'un. idan limami ya yi sallah a zaune to kuma ku yi sallar a zaune ga baki ɗayanku ka cokam ɗinku ga baki ɗaya kowa ya yi sallar a zaune نعم نعم.
حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاس- فاستأخر أبو بكر فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر شيكنا وحدثني عن مالك عبيد الله يتي يحيى يا زنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك عن هشام بن أروى يا جيو دغ هشام دن أروى عن أبيه شي كما يا جيو دغ مهيفنسا أروى ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Urwa ibn Zubair ya ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a a ta kharaja fi maradihi go نعم haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ya fito daga cikin gidansa a cikin rashin lafiyarsa ta ajali a rashin lafiyar daga ita wanda bai tashi ba wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fito daga cikin gidansa a cikin wannan rashin lafiyar fa'ata wato sai ya zo masallaci wannan ita ce ruwaya wanda take mashahuriya yawanci fa'ata ya zo masallaci to amma waɗansu daga cikin malamai wato sun kawo wa fi ba'adun nusakh fa'atal masjida wato da ziyadar al-masjid an gane ko adamul itiyani bil masjid wal itiyanu bihi la yadurru an gane ko akwai ruwayar da ta tabbatar da fa'ata fa wajada al-imama fa wajada fa wajada ababakr akwai ruwayar da ta zo fa'atal masjida fa wajada ababakr an gane ko fa'ata sai a ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo shi masallaci fawajada ababakarin wa huwa ƙa'imun yusalli bin nas sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu surikin shi abokin shi sahabin shi abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi alhali yana tsaye yana yi wa mutane limanci wannan da umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu aka shiga gidansa aka ce mai an yi kiran sallah wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi an ya yi ta ƙoƙari ya tashi ya fito ya je yi wa mutane sallah ya kasa sai ya ce muru a babakirin falyu salli bin nas ya ce ku je ku ce wa abubakar ni na ce da shi ya yi wa mutane limanci Nana Aisha ta ce a'a ba zai yi wa mutane limanci ba sai dai a ce a Umar ya je ya limanci ta zo ta samu na Hafsa ta ce jeki da Allah ki ce wa annabi a ɗoke zancen limanci daga kan babana a maida shi kan babanki an gane ko saboda nana Aisha ta san matsalar limanci ta ce a cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu abubakar mutum ne wanda yake mai sauƙin ruwan ido yana tsayawa ya yi wa mutane sallah idan ya tuna da shi hawaye zai zo mishi ya ci- ya ƙi ci gaba da karatu umar zai fi dacewa da ya limanci nana aisha haka ta gawa nana hausa amma ita ba wannan bane a ranta an gane ko nana hausa da nana aisha da sauran mata annabi suka zo suka ce ya rasulullahi a'a a ce a umar ya je ya ce a na ce muru a babakirin falusalli bin nas sai da ya gaya musu uku ya ce inna kunna la'antunna sawahi wa yusuf nana hafsa ta ce ya aisha ni ba na samun alkhairi daga wajenki kullum in dai kika umarce ni da aikata abu sai an hantare ni na aikata shi eh irin tura yaro tsoko ne Ke mata.
Eh. To shi ne na na Aisha radiyallahu anha bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bar duniya an zo ana mata tambaya menene yasa ta ki bari babanta ya limanci a karo na farko sai da abin ya yi karhinta. Ta ce saboda mutane akwai canhi yanzu za su ce babana shi yake so dama ya hau karagal. in aka ce ya je yanda annabi yake fifita shi akan sauran mutane yake cewa abubakar kaza abubakar kaza za a ce to da sa hannun shi cikin wannan rashin lafiyar kuma ya yankon jini a cikin jama'a taje da haka a sa wani limanci taje shi yasa ban na so a ce babana ne zai yi wannan limanci saboda zagin shi za a yi an gane to shi kenan ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya ce abubakar ya je ya limanci abubakar sai ya shiga an fara sallah ma'aiki sai ya ji ɗan dama-dama a jikinsa sai ya tashi ya fito daga cikin gidansa ba wai shi kaɗai bane ne hoto ba akwai a abbas a ɓangaren shi ɗaya akwai aliyu na abi ɗalib a ɓangaren shi ɗaya an gane to sai ya fito hadith yana da tsawo hadisin ubaidullah bin abdullah bin utuba bin mas'ud hadisin yana da tsawo cikin sayul bukhari ya kai safa guda an gane fasta akhara abu bakri to lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya huto abubakar ya ji hutowar shi da ya ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya shigo masallaci abubakar sai ya nemi ya ja da baya ya yi baya saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya shiga gabar ya ci gaba da sallar da inda aka tsaya an gane? فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كما أنت sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi nuni zuwa ga abubakar ya ce da shi ka ci gaba da halin da kake na da ma'ana li ya kuna haluka fil mustaqbal ka halika fil madi kamar yadda a ɗazu kake limami ka ci gaba da limancinka an kama anta an gane ko ba na ka ci gaba da liwanci shine an ka ba azza fa ashara ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi nuni zuwa ga Abubakar yace da shi an kama anta ga kasance kamar yadda kake dama ma'ana ci gaba da limanci ma'ana ka zauna a gurin kanada kada kai baya shi kenan fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ila jambi abi bakri sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zauna a gefen abubakar ya zauna a bangaren shi ɗaya da shi da shi a saiti ɗaya suke shi ba a bayan annabu ba shi ba a gaban shi ba fakana abubakrin yusalli bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa jalisun wa kanan nasu yusalluna bi salati abi bakr wato abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya kasance yana yin koyi da sallar ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi abu shi zai yi alhali shi annabin yana zaune su kuma mutane sun kasance suna yin sallah ne ta hanyar jin muryar abubakar idan abubakar a matsayin shi ne ladani na annabi a wannan lokacin saboda muryar ma'aiki alaihi salatu wasalamu ba ta fitowa da kyau amma saboda shi a kusa yake da shi yana jin abin da yake faɗa tunda shi a zaune yake annabi ba za a gane ruku'unsa ba ba za a gane sujadarsa ba ba za a gane tsayuwarsa ba ba za a gane zaman shi ba to amma shi abubakar yana jin abin da yake faɗa sai zamanto abubakar shine al-muballigh lin-nasi salata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi da yake isarwa mutane sallar ma'aiki alaihi salatu wa salam shi ne ya ce wa kana abu bakirin yusalli bi salati rasulillahi sallallahu sallam wannan su yi salluna bi salati abi bakirin wato ma'aiki alaihi salatu wa salam yana yin limanci amma abubakar shi ne yake jin abin da annabin yake faɗa saboda muryar ba ta fitowa da kyau su kuma mutane suna yin koyi ne da sallar abubakar in suka ji abubakar ya ce sami allahu liman hamida allahumma rabbana wa lakal hamd sun san annabi ya dago kenan in suka ji ya ce allahu akbar sun san annabi ya ce ya san annabi ya ce allahu akbar in suka ji abubakar ya dago ya ce allahu akbar to sun san cewa annabi ya ce allahu akbar an gane ko wato wannan shine abin da hadith ne yake tabbatar mana a nan za mu ga cewa gashi a nan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi limanci a zaune amma kuma waɗanda suke sallah a bayan shi ame a tsaye suke shi yasa malaman malikiya suka ce wannan hadith wanda shine wanda ƙarshen hutowar ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda yi ga yanda ya gudanar da sallar shi da shi da sahabban shi da a ce wato hadithin da yake magana akan wa idza salla jalisan fa sallu julusan da lam yakun mansukhan fi hadha alwaqt la takallama an-nabi alayhi salatu wa salamu an sahabati alladhina sallu wara'ahu qiyaman da yayi magana game da sahabban da suka yi sallah a bayan shi shi yana zaune su suna tsaye da yace dan me kuka aikata haka saboda a ma'aiki alayhi salatu wa salamu la yaskutu anil haƙi baya yin shiru game da faɗar gaskiya gashi lokacin da yana kwancen a cikin ɗakinsa sai an ɗaga shi an kwanta shi da aka taso zancen yin coci a can habasha ya yi magana ce ula'ika shiralu khalqi inda Allah ula'ika idza mata fihim ar-rajulu salih banu ala qabrihi masjidan fasawwaru fihi tilka suwar an gane ku hadisin na na Aisha wanda yana cikin sahihain an gane ku to malikiya sai ta tafi akan wannan hadisi ta tafi akan cewa idan limami ba ya da lafiya ba zai iya yin sallah a zaune ba kuma diga a wajen gabaki ɗaya shine kaɗai limami shine kaɗai ya san hukunce hukunce na sallah daidai gwargwado to zai yi amma ma alkaraha zai musulmanci amma ma alkaraha zai yi a zaune su su yatsi amma zancen a ce shi a zaune su shi a zaune su duka wannan biyu ba sannan kuma malaman da suka tafi akan cewa wannan khususiya ce ga ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda mutumin da yake da iko akan yi sallah a tsaye in yayi ta a zaune baya da sallah inda ya fita farilla ce an gane ko saboda alqiyamu fi salati rukunin min arkaniya an gane to mutum ya yi ta a zaune tare da cewa yana da iko akan ya zo da ita bai dace ba sai dai in a bayan annabi ne kuma gashi a bayan annabi abubakar yana koyi da sallar ma'aiki alaihi salatu wasalam annabi yana zaune shi kuma yana tsaye mutane kuma a baya suna tsaye to ala kulli halin da wato akwai maganganu da dama wanda malamai suka kawo a ƙarƙashin waɗannan hadisan wanda in za ka haɗa kansu ga baki ɗaya za ka fitar da natijar kowane malami daga cikin malamai akan abin da ya dogara da shi malikiya hadisi na ƙarshe da muka karanta da shi tafi dogara wanda yana ɗaya daga cikin dalilanta sauran mazahib wanda su kuma suka tafi akan halaccin wanda yake zaune ya yi wa wanda suke da lafiya sallah kuma su masu zauna su kuma sun kafa hujja da hadisi na farko da na biyu wanda kowanne hadisi ne ingantacce yana cikin bukhari yana cikin muslim la gubara fi sihhati ma ba wata kura a cikin ingancin su kowanne ya inganta an gane wabiya da kadar kifaya nasallallahu subhanahu wa ta'ala ay wa fiqana jami'an lima yuhibbu wa yardah innahu waliyyu dhalika wal qadiru ala ma yasha